آه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما صبر ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أفعل ما تؤمر وآلك عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين اللهم أعزنا من شر الأعداء وكيد الكائدين ومكر المعتدين وجور الظالمين وهفل الهافلين والفاقر المنافقين وشر الأسرار وأعتل المعتدين جماعة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا al'umman annabi Muhammad sai Allah tabaraka wa ta'ala godiya wanda ya kawo wannan rana da za mu rufe wannan karatu saboda gabatowar wata Ramadana wanda wannan karatu karatu ne mai dumbin tarihi wanda suke na fara wannan karatu sai dai da yawanci duk ana lahira. Wannan karatu, wannan littafi, littafi ne mai albarka daga wurin masu albarka. Ya kamar yi wa Allah godiya da ya wuna mana wannan rana yau da shirin da takwas ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah, sallallahu alaihi wa sallam, shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da sha takwas ko? sha tara ko? sha tara da watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da hudu muna fata Allah ya ba mu albarkan wannan littafi Allah ya ba mu albarkan wannan wata bayi da Allah yake yantawa cikin watan Allah ya samu na cikin addu'o'i da muka yi sai cikin wannan wata da ibadu da aka yi sai kowa da irin abin da dauka yake yi da kuma karanta karantan mu Allah ya karba ma da Allah ya muna mana karshen Ramadanan lafiya Allah ya kai mu shekara mai zuwa lafiya muna fata Allah ya sa mu gama lafiya in kuma ranmu ba zai kai ba to Allah ya sa mu cika da imani a farkon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan babi na yau zai karanta mana falala na kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda wannan shi ne kalmar imani shi ne kalmar tauhidi shi ne kalmar shahada duk wanda zai musulunta wannan kalmar zai faɗa ya zama musulmi duk wanda ya wannan kalma wannan kalmar zai iya zama kafi Allah ya ce wa manzon Allah ja'altu zikraka zikiri na sanya ambatanka ambatona kuma man zakaraka faƙar zakari duk wanda ya ambace ka haƙiƙa ne ya ambata in ji Allah aminin Musa lokacin da Allah ya tabbar cewa ba su ka fiye ni ka ya mutu kala yi a faya a tawadau alaina wa a hutu bina ala garbi wa liya fiya ma'arifu lokwa ya zuwa ƙarshen aya da Allah ya bayyana wani zuwa abujewa tsakanin Allah da Adamu Musa bayan an gama Allah ya aiki annabi Musa zuwa wurin Fir'auna bayan Allah ya ce ya tafi sai ya roƙo wurin Allah قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي sannan san yi ce waje an yi wa zirar bilahari haruna a fi to can sai Allah ya ce Musa mun karɓi addu'arka cikin addu'ar da ya yi na roƙo da ya yi ya ce Allah ka ba ni dama harshe na ya zama yana ambatanka shi annabi Musa shi ne mai ambaci Allah amma shi manzon Allah annabin mu annabi Muhammad da Allah zai magana akan darajar manzon Allah sai muka ji Allah yana cewa alam na sharaha laka sadraka shin ban buɗe ba kirjinka ba ma'ana alam din na isbaliya ce a takarir ma'ana mun buɗe maka kirjinka shi kaɗai ya ɗauki an annabtar duniya da lahira shi kaɗai ya zama manzon duniya ga baki ɗaya wa ma sanaka illa ka fatan linnasi basiran wa nadira amma sauran annabawa وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا لقد أرسلنا موسى إلى فرعون وملئه لقد أرسلنا عيسى بن مريم إلى بني إسرائيل أول النبي ne Allah yana aika shi wurin wasu jama'a ne amma shi manzon Allah gaba ɗaya Allah ya hada ya aiko shi su duniya da lahira gaba ɗaya shi ne Allah ya ce ma ko ne kirjinka alam na sharaha laka sadra alaihi wa rabana an ka wulzaraka mun kuma ɗauke maka nauyin bayanka annabi Musa ya ce wa ja'alni wazira min ahli haruna akhi wani aya ce usubi a gari ko amma shi manzon Allah ba shi da wani shi shi kadai Allah ya ɗauke miki komai da komai wa rabana an ka wulzaraka sai ce ne gaba allazi an gaba saharaka wanda ya nuna ya bayanka sai ce ne gaba warfana laka bisarka sannan mun ɗaukaka maka ambatanka duk inda za a kira Allah dole sai an kira manzon Allah a wurin duk inda Allah yake Allah ne a matsayin ubangiji a bauta a wurin manzon Allah yake manzon Allah ko yardan Allah kake nema suka ji Allah ce wallahu wa rasuluhu a haƙƙu an yarquhu har Allah ya lamirin sunansa da manzon Allah bai ce a haƙƙu an yarquhu ma ba sai ce an yarquhu Allah ya nuna cewa lallai manzon Allah in ka samu yardan manzon Allah ka samu yardan Allah Zara yi wanda ya ce shi ke neman taimakon annabi ya yi gaskiya? Kashi da Allah ya ce wa rafana laka zikiraka. wallahu wa rasuluhu a hukun rasuli in karo mumini lokacin da manzo Allah yake makka Allah ya kira garin cewa garin sani falyabudu rabb hadha albayt rabb hadha alladhi haramaha amma da manzo Allah ya fita a makka yayin hijira ya bar makka ita madina sai ga aya Allah yana cewa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah bi fa'ati ma ila rasulillah ila Allah zai kawo da abokan warko sannan kuma wani ayar Allah yana faɗa mana cewa litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa ayar nan annabi Muhammad wa tuwajjiruhu wa ayar nan annabi Muhammad haka in an zo kiran sallah in an ce ashhadu an la ilaha illallah sai zai biyo baya أشهد أن محمد رسول الله إمام زوج القيامة مسلاتي ألا ياتي كر أكرا وانا مسلاتي يمبا شيبا فلا تدقوا مع الله أحدا ألا يقال الدوكا كر أكرا وانا رد ألا مسلاتي وانا الدوكا بند أبنجدو dole in ka zo tare ikama bayan ka ka tsaya أشهد أن لا إله إلا الله وكفى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بذي جوايا أشهد أن محمد رسول الله دون سكا كلام الله sannan a yadda ma ka zama kai ne sallah sannan ka zo sallan bayan ka yi fatiha ka yi rukuku ka dago ka je sujjada ka dawo in ka zo raka'a ta biyu kamar asuba dole sai ka kawo sallan gaban annabi ka nuna miki ya sa hannu تزوجا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله ايه جماعة wannan kadin nan kai ne ko ni tawaji tawaji to da Allah wanda ya ce annabi ba ka ba ni mata yakon annabi don Allah ya yi gaskiya sallan ka in annabi bai sa hannu ba sallan ka sunan ka da kita da akwai babu suka ne da kita da akwai da babu duk uwan uwan su ne فقدمنا إلى ما عملوا من من أول فجعلناه هباء منثورا. دول في كاتب السلام عليك. ana ce a sallan ma sai kare mataimakon manzon Allah sai annabi ya sa maka hannu sanan da zama abu da ake cewa san zaka wannan babi zai mana bayanin aikin da muke kai ina kuka fito zikiri ina za ku je zikiri me kuke yi zikiri me za ku yi zikiri dukkan wannan kowa yana fata ranar mutuwar bai cika da zikiri ko ba ka bari yan uwa to da yazo farin duniya in yayi wannan kalma sai ga ana ta murna yan uwa in ta murna alhamdulillah wallahi da kalmar shahada ya shiga wallahi da kalmar shahada ya shiga amma shi ubangidan nan shi ne yake ya riga ya wuce wannan wuri shi ne ya zo farin duniya da mu ya bar duniya ko muna neman la ilaha illallah shi ko yana neman ummati ummati daga dan uwa sai mu sa kulli mu ji bayan wannan wannan kalma da kike yi karka ya taka bai duk wanda ya taka wannan kalma kana yi ba daidai bane in ka ji na ka halal daga yan uwa Allah ya raya mu akan zikiri Allah ya kashe mu a cikin zikiri Allah ya sashe mu wannan zikiri Allah ya ji kan babana sai malami da mura ko ya da wata baiti ala raya muka zikiri ka kashe mu muna cikin zikiri haka ne ko lokacin manyan suna nan suna da ke yaya haka sai mu mushi sai malam haruna sai malam baba sai malam sare sai malam suleiman sai malam yahaya manyan manyan wannan lokacin suna nan a cikin su mutu zuwa ga lahira mutukan su kowa sukawansa ya zo kisa hanya ta arziki kuma Allah ya mana haka yadda Allah ya rufa asirin su Allah ya rufa namu haka su gama lafiya kuma Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa ranar mutuwan mu ku cika da wannan kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya sa mu je kabari muna wannan kalma Allah ya sa kai mu kabari ana wannan kalma Allah ya sa mu fito kabari muna wannan kalma Ni da kuma kabari kana wannan kalma wallahi wallahi kai dan aljanna ba in ji ba in ji annabi Muhammad zalla yana cewa man kana awwalu kalamihi min dunya la ilaha illa Allah wa akhiru kalamihi la ilaha illa Allah da kala aljanna Allah ya mana arziki da wannan karba haka yan uwa wannan babi zai mana bayanin fadaran la ilaha illa Allah Mala yace masani yace Abin da ya zama a ƙarshe. kamar kan yadda Allah ta'ala su tabbata gare shi da yardan nan yadda abin ƙasin wuri mana hadisi shi ne abdurrahman ɗan muhammad yake farisa ɗan mardawiyu ya mana hadisi yake muhammadu ɗan fadon ya mana hadisi يعني ايه وانا هجيب دم ابي abu rafi ne wani hadisi shi kuma ya ji daga wurin baban abdurrahman shi kuma ya ji daga wurin abdullahi dan sayyidi umar sahabi dan sahabi kuma da kuma abu rukun al'ar eh rukun al'ar abu dan ar in dani a wurin asin dan wadi wanda Allah ya saukar da inna a ila da kafar nan na fudu kafari ko inna shari aka wal afsar to shi asin dan wadi din shi amrudin dan sai shi ne wanda Allah ya buɗe da wannan yankin kasan Misra cikin kenan ta hannun sai daga hannun musulunci shi amurka amma babansa makiyin manzon Allah ne ba ya san annabi shi yasa annabi Nuhu lokacin da Allah yake cewa fa zan yi wani ne kautuka illa man kada mana ko cikin mutanen ka ba wanda zai kara imani sai dai wanda suka yi ɗan imani a yanzu mutum tamanin annabi Nuhu dan ga hannu ta rabbi la ta zan ala arziki sirri da yaron innaka itrahu bi mutum mu ibadaka wala rayu illa fajiran kafara annabi Nuhu yayi addu'a aka halaka duniya gaba daya amma shi ubangidan mu annabin mu annabi Muhammad lokacin da ya tafi yayi wa'azi a ɗaliba bayan maka taki sai ta faɗa yi mana misali kamar a ce yanzu mutumin da yake nan makulki an cika son abin da ya kawo sai ta hukuku ko kuma faɗan mahala to tsakanin makka da ɗalib kamar daga nan zuwa gogon ya je ya kira su wata kila a yi sa'a su da musulunci da ya je sai ya zama gwanda maka nan ma suka jajjefe suka yi musu ihu suka haɗa shi da yara suka yi wa manzan Allah jina jina sai da haƙorin fiƙan sanar ya karye jini na zuba a jikai sai ga mala'ika jibril da wani mala'ika ya ce ya muhammadu Allah can gaishe ka bayan gaisuwa wannan mala'ika shi ne wanda yake ɗauke da alhakin zuwa sun duniya gaba ɗaya suna hannun shi da haka ya ce zo da shi duk abin da kace a yi mutanen wannan gari a yi sai shi wani kai ce kana so ɗauko manyan duwatsu guda biyu in danna a kan shi maza Allah ya ce Allahumma ahadi qawmi bi nan kula da Allah Allah ka shi mutane na bautan da bai ka ji bambancin manzon Allah kai yanzu kai wani yanzu ya ci mutuncin ka ciwo ka ciwo kwamishinan yan sanda ya turo irin masu jan hula nan doctor ake za abin da kace a yi da wannan mutum za a yi sai za ka ce amma uban gidan mu sai sai ƙara ma malaikun sai ku ta hanyar jibrilu sai ku ta hanyar wannan malaika domin shi manzo Allah yana da wani lokaci da kayan shi da Allah yana cewa ni ma Allah ya waqatu la yasawi bi malakum muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da wani lokaci da kayan yana uban gidi na cikin malaika cikin manzo bai san abin da ke faruwa tsakanina da ubangiji na sai kuma ga Allah Faɗo da manzana ya yi nan akwai mutane uku manyan maciyan manzan Allah, akwai Abuja kowa ya san shi, akwai wani ruwan Magira kowa ya san shi, wanda aka saukar da wasu je kullu hallafin mahili, amma bi mashayi bi nabi mannahi da gairu, mutum na fi mutumin ba da zalika ne, bari an kana zama ne, wa bari, maciyan manzan Allah. kullum ana so ka yawa makiyin ka ulmi idan mutum na cikin ka kai kar kai faɗa da shi sai ga an samu cikin zuriya sai a samu wato masu gaskata ka a cikin abin da ba wanda manzo Allah ke domin shi manzo Allah kamar likita ne in ga ya asibiti mutane uku ne a gaban likita mutane uku ne akwai wani lauran likita za a auna shi ne a ɗan gwada shi kina ba shi magani wannan ka sha kaza da safe kaza da rana kaza da yamma wannan kuma ɗaya kullum wannan kuma sau biyu ɗaya da safe ɗaya da yamma ka sha bayan sati biyu ne kuma ka samu lafiya ba ka dawo kafin sati sai ga yawon na biyu shi ne zan an ba shi magani ba zai samu lafiya ba dole sai an kwantar da shi sai an ba shi gado a yi ta kura masa ruwa da allurai wani ma har da jini ko ya yi ɗan kwanaki ko watanni a fallale da samu lafiya. Wani kuma ko an ba shi gadon ba zai samu lafiya ba sai idan an kura wani abu a jikinsa an zuba. Ko a yanke ƙafa, ko a yanke hannu, Allah ya kiyaye mu. Allah ka sa yadda muka zo duniya lafiya, Allah ka sa mu je kabari lafiya. Ko kuma sai an feɗe shi an cire wani abu ko a ce a kanɗe, ko a ce hayaniya, ko a ce dai wani ciwo, sai an cire wani abu. za ka mutane su a gaban manzon Allah akwai wanda na farko magani aka ba su kawai ɗan safe ya wanke sai dai a fakar kenan shi ba sha wahala ba lokacin da ya rage shekara biyu Allah zai aiko manzon Allah ya tafi shan kasuwanci sai cikin dare yana barci sai ya mafarki ga wata ya sauko ɗakin da yake ya rukuma wata a kirjin sai ya farka daga yi wani ya tafi wani malamin yahudu ga abin da ya gari sai ce wata kai mutumin wani gari ne ce ni mutumin makka wani kabila ya ce kurai a cikin kurai sun wani baki yace bani tare ka san ko a cikin hausan mu nan ba akwai baki baki ba yanzu ba san wanda ya zo yana zuwa ma hausa wala sai ka ji kana kallon shi za ka kuma rage wala ba ai ni ba san kuɗi kuma hausa kano daban ka san kusa daban kamarawa su ma nasu daban ko yawa to haka su ma larabawan baki baki ne suke ci bakin baki tare ne da suke yi a sana'a ita na kasuwanci da ruwan siriya ne sam sai kaya in kai barka aiki na kenan sai ce masa to ina maka albishir annabin nan da ake sauraro annabin ƙarshen zamani zai bayyana kwanan nan kuma kai ne za ka zama wazirinsa kai ne za ka zama halifarsa a bayansa kuma kai ne farkon barin imani da shi kuma sannan kuma kai ne za ku yi hijira tare da shi sunan sa Muhammad za ka dama ni ma kullum addu'an da nake yi shekaru na ɗari takwas kenan da wani abu ina ta roƙon Allah kar ku bar duniya sai na ga wannan annabi to amma jiya ni ma cikin dare Allah ya ce min rayuwa na ba zai kai bayyanan annabin ba na kusa wani duniya ina roƙo duk lokacin da ka haɗu da shi in Allah ya aiko shi a ce ya sa ni a cikin ceton da ima na yi imani sai da baka ya rike wannan sirri ita da kuma tsada ya dawo maka bayan shekara cikin kuwa ya tare da annabi kullum aminin manzon Allah ne amma annabi ya wani shekara biyu aka aiko manzon Allah sai annabi ya ce masa abubakar kullum muna tare da kai baka yi imani da yadda ni manzon Allah bane sai ce Muhammad annabawa da ake ba mu labari suna da mu'jizoji suna da abubuwan mamaki me za ka nuna mun na cewa kai annabin Allah ne sai manzon Allah ya ce Allah abubakar mafarkin da kai a sham rana kaza ka je wurin wani malami ne kama kaza a dace kamanta musu kamannin malam kace kaza yace ma kaza me yake ka mu'jiza ba Abu Bakar yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah to kace da fakar ba sha wahala ba kamar wannan gaba shi an maganin nan ne ciwon kai ya baka fada ruwa ko a baka barka ba ko ka sha ka wani kaga Bakar ba sha wahala na biyu wanda aka ba shi magani aka yi ƙarin ruwa har da ƙarin jini aka yi allurai ya wanke sai duba can gwarzo kuka maganin mai saurin kai wata rana wani mai yahudi da shi sai gama shi da da wani wani wani musulmi babu su kula su ji shi sai gama su sai shi mai yahudi ya ce mu je wurin muhammad ya wani hukunci sai shi mai yahudi shi bai yarda ba a je wurin kabu da ashara yahudi shi bai yarda suka je wurin manzon allah annabi ya hukunci sai gano ba yahuda ne ne gaskiya sai shi ba na shi da shi da ya sai da da wurin kabu da masa wani wani malami ne ya hu amma kafiri sai to yi wannan ne ba in ka yi da mujerar umar to mujerar umar da suka zo kuma da sai yi umar aka yi sanawa ya fito shi lafiya sai shi bai hure ya ce shi ne ya gama mu da wannan musulmi ne mun je wurin manzon Allah ya yi wani laban gaskiya shi ya ce wai bai yadda ba sai je mu je wurin ka abu dan asha shi kuma ce ba zan je ba sai je mu zo wurin ka sai ce masa kai yanzu ka ce a je wurin ka abu dan ce na faɗa haka to sai yana zuwa bari mu je fito ko kokon sai ji wani sai gida mana ba sai da kuta ko ba ina zuwa kai sai tun da kai hukuncin kenan dan ga ya ka ce wa manzon Allah Umar ba ya yi kusan kai yace a a Umar ba ya ce ban Umar ba ne kace mu ne ba. A kira au. Haka zo ga shi ga shi ga shi annabi yace kai daidai. Sun mutumin da Allah ya yi hukunci. Annabi ya yi hukunci. Yace bai yadda ba a gama da shi. In dai musulmi. Ya ga shi wannan umarin ranka zai bar duniya, zai zai musulunta kai. a ranar shi ko manzo Allah domin a lokacin ba wanda ake tsoro sai mutane guda biyu a Makka akwai Abu Bakar Islam sai da Abu Jahl akwai kuma Umar bin Khattab ranar ko manzo Allah ya yi addu'a a ranar yace Allahumma اللهم اعز الاسلام باحد الامرين ana hajjiyar wannan musulunci da ɗayan umarai guda biyu akwai abu rubu hisam akwai abu rubu fada to a ranar sai ya ji mu wani shi ya kwanta a rigida haka ya kwanta shi kuma abu jihar ya kwanta a kibet suke sa malamai suke hana bacci a kafar nan ba kyau ko da rahaman Allah zai zo ba zai same ka ko da wani addu'ar kirki ne zai faɗo gari ban da kai kuma ga yaro ya yi a hana shi ba kyau kwanciya a kibet suke nan to a ranar shi Abuja har ya kwanta shi kuma sai juma sai kwanta a rigire addu'an manzon Allah ta fada kan sai juma daga yi ne sai juma shi kuma ya zo gindin kaza ya zo ya ga wani alfai duk wani shawa suna ta korafi akan lamarin manzon Allah hatta wasu wai wannan bai ta faruwa ne kuka ce Muhammadu ya dace ina kafarta allolo ina zaki iyayen ya dame mu sai ce Muhammadu ne kawai da gwamnati ta ce yau kwana Muhammadu ya kaji ya sai juma sai da suka goyi yana neman inda manzo Allah yake ina zuwa da suka haɗu da sa'aduna a biyu ka ka duk masarar Allah dukkan su biyu suka fa su ban duniya Allah ya ce manzon Allah ya faɗa musu ya ba su aljanna kuntar duniya manzon Allah ya sa su aljanna Abubakar fil janna, Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali fil janna, Talhatu fil janna, Zubairu fil janna, Abdurrahman fil janna, فأنا كنت أتوقع في الجنة سعيد بن جراح بن بن زيد في الجنة أبوه بيها في الجنة في سأل في سأل من جناح الجنس سيد هو ما ينا في الجنس إلى الله الله إتنا هنا محمد لي yau ido na idon Muhammadu Faris ya kai ga duk wani kuma annabi kuma ya addu'a kai sai ce masa ba za ka iya ba sai fara dan me yake ba zai iya ba duk da haka kuma idan za ka yi fada ka fara yi da gidan ka tukun kafin ka je waje kanwar ka ta musulunta ayyana ita fada ta musulunta ta musulunta ce ya fasa liman manzan Allah sai sai kawo ne gidan kanwa lokacin kuma an saukar da sotar tsaye akwai kabba ya zo yana karanta wa ita kanwan da mijinta sai suka yi mutum uwar na zuwa domin ina zuwa ana ji daga nesa kaf kaf kaf wato jarumi a zabi ya ba shi wani tambari ma yace in ka biyo layi ki zan ji biyo layi ki zan ji ka canza layi ba ka haɗa layi da da zai yi wa ko wani ki ake yi uwar na wurin wallahi ba ai wani lokacin ran sallah sai ya fita wasu ko suna wasa a kofar gidan manzon Allah annabi yana kwanciya da ya tada suna rawa suna kiɗa na wurin sallah annan da kada yi zan sai koma bi sai ga sai ga baka na zuwa amma da Allah wani kuna mun ci zan ci tare su yau sallah ne kan sai ga umar ya dado kuna hango sai shi mai sa kwata kayan gida suka ba da wuri ah shi wannan yana kwance shi da ya yi shiru haka sai bude ido lafiya ita da ido sai da umar ne ke zuwa sai ya murmushi yake umar kenan idan ba zai biyo layi ka biyo layi ba fa sai ka canza layi dan ka sai kuma kowa maza ma suna aure shi balle mata shi ko shi ko daga nesa ya ji abin da suke karantawa shi na babu sai goya bayan goma domin ya san idan sai shi bai zai kwan da layi sai ce ba kawon ya kuke yi sai ba komai sai kuna yin wani abu na ji abu da kuke faɗa sai ya yi takardar a hannun mijinta sai ce ba ni sai ce ba zan baka ba don kai na jasa ne la ya masuhu illa al-mutahharu sai ya mijin da ƙarfin tsiya ita ga mijin ya kuka da ƙasa ya hau kan cike sa zai fata ta kanta to ka san mace da miji ma sai ta ta kama dukan dan uwan a kuma akan miji na sai ya mangare ta faɗi ta fasa baki ce mun musulunta abin da za ka yi kai ba za mu kama cewa Allah ba mun yi imani da Allah ɗaya ne a nan Muhammadu manzon Allah to a lokacin sai addu'an sai aiki sai kuma da kishi ya yi sanyi ya ce ban takarda sai shi mijin sai ya yi tsari sun ga a lokacin ya yi sauki kuma dama shi mijin ya ina na annabi ya addu'a sai ki wata kira addu'an manzon Allah ya yi tafi sai da wata takardar ya so karantawa yana karantawa ya kamar aya biyar a cikin ɗahe sai cewa an rubuta tsawon ina ne muhammadu shi da babu ta yanzu an ce ina ne maza Allah yake sai mutum sai mutum ya ce ka sai wuce gaba sai ji umar na jin shi a baya mijin ɗan wani na sai ji umar ɗan wani tana jin su a baya suka zo gidan ibn al-as lokacin sallah ma goya ake yi ba kai saka mutum bai sallah a fili ba hatta manzon Allah ba in kai sallah za ka ji jiki a lokacin suna zuwa sai shi kabbabu sai an kwasa koba lokacin ba a kawo magana sallah ba sai annabi ya ce bilal ya kawa ne dan an zo koba sai an tabbatar da waye kafin abu ya leƙa sai ya yi ka babu ne da shi sai ya ji umar da mijin ƙanwan da kuma ƙanwa shi ke da mazala umar da kabab ta nabi ce mu da ƙofa ƙarshe su inda alheri ya zo Allah ya kawo su ƙofa alheri wani Allah ya mana magani yana shigowa sai ya faɗi ya tsuguna a gaban manzon Allah ya rabu da ba أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله yanzu wannan abin da ka zo da shi ne har ake koyewa to daga yau ja alhaqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa ko ya ya kare daga yau addini zai fita kowa wanda zai yi yayi ko ban ta a ban nomi ko ban ta a ban ya kafa wala ne mu bi aula to bi ya fara mutu cikin baka tun daga bayanan wannan addini ya fito bi da shi na hatta cikiya kuka sai shi kuma a gurguje kuka an sha wahala ko amma kuma ya yi imani na uku wanda muka sai shi kuma sai an sa wani abu a cikin sa kafin ya samu lafiya ko to su ne Abu Jahl da wani da wani babira da kuma shi Asi dan wai wannan ba za su yi Allah ya riga ya ce a sawa'un alaihim a an da sau an ranne su zuru mutane ne mu yasa ختم الله على قلوبهم ليس دواء ولا ولا قومين ولا أبصارهم ولهم عذاب عزيز Allah ya riga ya san ba za su yi imani amma sai Allah sai aka sai aka ciro walidu Allah abin aka ciro a Khalid daga cikin walidu Khalid wani walidu wanda jarumi ne ya yi yaki ashirin lokacin yana kafirci ko ya yi yaki ashirin bayan ya musulunta bai taɓa jagorantar yaki a gaba yake tarihi ne na musan hankali shi yakin da ya sa a gaba sai ya gaba yaki to a jikin a walidu aka turo khalid shi kuma abu jahalin shi kuma a jikinsa aka turo ikrama ikrama ɗan nan wanda aka fito maka annabi ya ba da shi wanted kasu ko ina aka same shi a fari ko ya kama ganin kaba ya rungume ya rike ka a bashi a gama da shi ya ji labari sai ya gudu ya bar makka ya ta wurin jidda bakin ruwa to akwai matar shi ta mumina ce ta yi imani da Allah da manzon Allah sun su kona a gaban shi ya kula lahi na zo ina neman abin abuwa a bani rami ya ce ma menene ta ce biji na ikarama na so kamar mun lamarin shi a haruna ni zan kawo shi zai mutunta ka ji mata da ni sannan ya yi shiru ya ce na ta za da gina ba ta ji shi ba shi ruwa ta samu lokacin an kawo jirgi ma zai hau jirgi zai ba kasan gaba daya ta ce ina zuwa ce zan ba kasan zuwa ina ka dawo ba abin da zai faru ina ga an ce a gama da yadda ta ce ka zo mu je ka zo gaban manzon Allah in ka bi za ka samu daraja ba ruwa a hanya Allah ya riga ya san kayan da manzon Allah ma sun kusa ka san shi manzon Allah basirun ne basirun da ne kamar da kiyaye sai sai ce wa sahabbansa ya atikum ikrama muslimun musliman la tasubbu abahu fa inna zabul amwati la yakunu ila mayyitikuma amma wa yusul ahya ita ikrama zai zo ne musulunta yanzu har wanda ya ƙara zaki babai zakin mamaci yana cutar da rayayyu amma ba ya samun wanda suka mutu da za a mutum ya mutu ya san magana yi ina ruwan ya riga ya tafi da ita amma ƴaƴan su ba zai rinka cutar da su to ku duba jama'a abu jahalin fa kenan annabi ya hana a zaki to ina halin da suka fi yau masu tsawon ilimi na sarrafin media da kukunan da sauransu da yaro karami wanda ke ko ina ba ya san komai a addini ba idan ko manyan bayan Allah ya sa hoton ya zage su sama da ƙasa bayan na gani ku duba da sharifa na Maiduguri shi ne shugaban fatawa na Najeriya kuma ina cikin malaman hadisai na duniya sharifa yana ba da lafara a jami'a ta Azhar amma wanda yaro ya saka shi wai yana ce wai ya fito da yi mukabara har wannan misalin faida sautin islam wannan mutum ya dare kake yin tsara daga wani yaro shi ma wani yana cewa wani shirin ya fito za su yi mukabara wani ke manyan malaman su na ga kuma yaro ɗaya da suka ce ko ba komai ta ɗaya ba dan cijo ne bayan wannan kuma mahaddacin alƙur'ani sannan bayan wannan kuma mai tafsirin alƙur'ani bayan wannan kuma yana da yaya sama da saba'in duk mutumin da ke da yaya kan kuka zage shi ai ka fara da bala'i ko to ku duba fa Abu Jahal da kafircin sa amma ba ba za ka yi kar wanda ya ƙara zagin baban Ikrama Abu Jahal yanzu ya musulunta ko ga cikin Abu Jahal an turo Ikrama ko to sai shi afi dan wani wanda wannan hadisi da muka dauko an ce daga Amru ko to shi amurin ɗan ƙafi ɗan wa'in ne shi kuma ƙafi ɗan wa'in wata zai shiga harin maka sai da magana shi kuma yana fitowa sai suka tsaya su zai sa suna magana bayan annabi ya wuce ya dan ya samu wani dawa da suka tambaye shi kai da kake magana ya ce ana wa harar aftar ina magana da wannan mai yakakken baya ne wai manzon Allah idan a lokacin ya yi manzon Allah duk wanda aka haifa shekara ɗaya shi zai koma ga Allah abin da sai kuma Allah ne bari ayyan manzo Allah su girma wazajen su mutane ba saboda annabi Yaqub ma ya samu ɗaya annabawa annabi Ibrahim ma ya samu ɗaya annabawa annabi Ishaq ma ya samu ɗaya annabawa annabi Dawud ya samu ɗa annabi kana ga ina shugaban mu Allah Muhammad sai wani ma ya rawa bale ne bale da makashi wasu ma suka samu yaya annabawa balle shugaban halitta to kuma Allah ya zo wurin cewa ma kana Muhammadu da ba ahadin min rijalikum wala ka rasulullah wa khataman nabiyina kuma annabawa ba annabi a baya ko a wasiyar da muka ce karan jiya ba ya ce ana Muhammadu ko kuna Abdullahi al-Harami al-Makki ko allazi la nabiyya ba'di ai ba ko ba annabi a baya manzon Allah shi za a yi karatu suna kanana kamar Ibrahim Ma'azzam sun yana ƙarami wa jirgi da ke wuce ruwa sun yana ɗan ƙarami su za suna ƙanana sai Allah ya karɓe su matan ma guda uku su ma su sun girma amma da yake mata ne ba annabi ya mace su ma sun riga manzon Allah komawa ga wanda annabi ya tafi ya bari sai da Fatima radiyallahu anha kuma wannan annabi zai bar duniya ita kawo kunnen ki ta kawo kunne ya ba za a yi ta fashe da kuka sai a ta kawo kunnen ya wata magana ita kama dariya sai matan suka ce ne fara ta wannan sauran babana bayan an gama da na ji an yi komai ta ce maganan farko da ya ce mun yau zan bar duniya ba zan kwana a duniya ba zan koma wurin ubangiji na shi ne da ya kuka rashin ku ba na biyu ko da ya mun magana na yi dariya ya ce min a cikin family zumana a cikin ahalin gidansa gaba daya ni zan fara samun sa alaƙa shi ne da yin murna ake dariya ake da kaji kuma kaji ba na iya cikin Allah kaji ba na iya cikin manzon Allah baban ku zai wasu ya kamar ko ajirin ya ce kai ne za a fara bi Kudaka, shi kayan annabi suna ƙanana suke komawa da Allah, su waza. Shi da shi a fi ɗauki cewa wai aiki ne kai ta baya ne, abdullahi ya gaba ta rayuwa. Shi da yana faɗa ɗaya ma shi Allah kuma kacin manzan Allah ya yi aiki ka da Allah. Duk abin da za ka yi wa Allah, Allah na kiran ka inda da faɗa ne. Amma wallahi shi ka tafi annabi. Wato kamar zawo ne. Ana zawo ne ta fi akwai akwai. Ai dole kalimin da za ka biyo shi. ko a daji ko ko a fili to Allah in ka saba annabi Allah baya tsare ina faɗin wannan magana sai ga ga sura inna alaina kan kautsar fasalli da rabbika inna ne yace makiyanka huwa al-afsar shi ne ya kai baya Allah yanzu akwai zuriyar asi maza Allah ba a cikin ta ta kiyama kun ga asi dan wajin an ciro amru a jikinsa ya zama ya yi imani da Allah ya yi imani da masu Allah da aka shi wannan amru an ji wannan hadisi daga bakin sana idan Allah ta rasa tabbata gare shi yace ya tabbata gare su gaba daya yace yace manzon Allah ma ma ba mu ba mu ga Allah annabi ya ce al-fasiru kan su kurtu inda hu falan yusalli alaihi kawai wasi wanda aka ambace ni a gaban su neman salati haka in an ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wannan ya ce ita za a zo da wani mutum ranar tashin kiyama zuwa kan wurin auna aiki wurin mizani don aka zo da mutumin sai a fita daga takardun shi na aiki guda ɗari ba ɗaya takardu takardun shi na aiki na fayil ɗin shi guda tasa'in da tara.
Wannan mutum yana mata da madar biya ga kaya.
Kowane takarda guda ɗaya faɗin takardun iyakan ganinka kuma ba abin da yake cikin sai aikin kurakurai ba aikin kirki Wata rodi.
da kuma zunubansa.
Wajen rahoton tabbin mizani.
To sai a kwashi wannan takardu gaba ɗaya sai a zuba a ɗaya kafin mizanin na na auna aiki.
ثم يخرج الأرض مثل حملة To bayan an zuba takardun ɗari ba ɗayan nan sai a fitar da ɗan ƙanƙanin ɗan takarda ƙarami haka kirɗa. Ɗan ƙaramin takarda haka. Shi kuma ƙanƙani. Na.
فيها شهادة أن لا إله إلا الله Mhm.
وأن محمدا عبده ورسوله A cikin takardar an rubuta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. a cikin takardar abin da aka rubuta kenan kawai ba sallah ba azumi ba komai wannan kalma guda ɗaya la ilaha illallah ana in kana yi man kutuba rukurai zunubi rukurai sabon Allah da su la ilaha illallah komai girman da suke zai rukura maka komai girman sabon Allah zai rakar raga ne inda kafiri zai ce kar miliyan ɗaya yana kafiri ya zo ya yi kalmar shahada yana gamawa ya mutu bai yi sallah ba bai yi azumi bai yi komai ba wallahi tallahi zai tafi aljanna wannan kalmar guda ɗaya zai rusa duk wannan kafin annabi Musa ce ya Allah ka bani wani sirri mana na ganawa da kai yace Musa ka ce la ilaha illallah yace ya Allah ubangiji wannan kalma ko wannan fara yace ka ce la ilaha illallah ina ganin kalmar saboda farkon fara Sanadin Musa inda za a ɗauko sammai bakwai da sassai bakwai da duwatsun duniya a tattara a sa a Nigeria ɗauko kalmar la ilaha illallah guda ɗaya a ɗora a kan sikeri yace wannan kalmar zai rinjaye duka wa'annan nauyin da wata. Daga jama'a mu ce alhamdulillah. ce alhamdulillah. Duk musulmi ya gode Allah musamman kuma mu 'yan gida. An gane 'yan gida? almajiran shehu tijjani jama'an gidan gautu sakarai an mutu shari'a tuwar haƙiƙa maunan mu shehu ibrahim ubanyan zikiri da ƴaƴa masu zikiri ina ka fito zikiri ina za ka je zikiri maunan mu sahibu lokaci wanda yanzu ya canza duniya abin bayyana shehu ana rawan banjo ne ana rawan disko ne ko mun yi wayo mun samu da an yi aure za a zo a yi a yi competition na rawa ko wanda ya zo na ɗaya a ba shi kwalbar naira guda uku lokacin naira kafin ka samu naira ta su hankali wanda ya zo na biyu a ba shi guda biyu wanda ya zo na uku a ba shi guda ɗaya wanda aka fara malaman da suke da su aka fara suna taɓa rawan mamala a kowane wala kullum da gani sana tana sai na tana wannan abu amma shehu ibrahim ya zo ya san kasa ana rawa yanzu rawar zikiri radiyallahu anhu to balle mu aikin kenan a har ma sunan mu a hanya an zamu yi tafiya zuwa taro ko maulidi ko wani abu ko taron fitiyanu ko ta ko wani taro ne masu aranya da sun gan mu idan sun gan mu suka ga tarbin nan Allah ya kai ce mun sai ga da tarbin sai wasu hadar tarbin just the pass na no throw sunan mu kenan daga duniya ma sunan mu no throw kun je ko mutum lahira gidan zikiri to jama'a kun ji wannan kalma guda ɗaya la ilaha illallah ne gaban sai a tsora a ɗaya tafin sikeli din sannan kuma sai a fara wata takarda shi kuma misalin kamar ɗan wannan ɗan rabin gaba ɗin na yatsa ita ma a cikinta an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai a ɗora a ɗaya ɗaya sikeli din wannan takardar guda ɗaya sai ka rinjayi duka kurakuran da ya aikata da zunubin da ya yi gaba ɗaya. Allah ce shekara ba ka da lafiya. Ku jama'a ma yi wasa da wannan kalma. Ku rike zikiri jama'a. Ku rike zikiri. An ga sallah Allah ya ce mu yi sallah ko mu ba da zakka mu je haji ko mu yi zumunta mu yi sadaka duk kowane irin umarni da Allah ke bayarwa bai ba mu iyaka ba ya ce mu yi kai amma da ya zo kan zikiri suke ya ayyuhan ladina amanu zikrullaha zikran kasira wa sabbihu bukratan wa asila to mun dawa malamai suka ta duba wannan da yawa din yaya za a yi gane wa za a yi karshe da suka yi conclusion akan cewa malalaci wanda kullum yake yin a kalmar shahada dubu goma sha biyar. Shi ne maulanmu kyauta da shi kan manzon Allah ya ce ba za mu iya ga ɗan kaɗan wurin dai ka safi alazini ka yi ɗai da yamma ma alazini ka yi ɗai sunan zo kuma cikin ƴan uwa dajira nan ma ka yi guda ɗai shi ma ɗin an ce wai mu bari to in mun bari me za mu yi mutum ne kana magawa ba ka gani an baka sanda kana ɗan yi kuka sanda ka gane hanya sai ce wai ka jefa da sandar kuma shi ne za ka wani ba in kana da hankali sun ce ba ka zama ba ta zama ba za ka ba za mu je na fadin la ilaha illallah ba ko za a kashe mu ko za a halaka mu ba za mu je na ba Allah ka raya mu a rufe Allah ka kashe mu muna rufe Allah ka tashe mu muna rufe wannan muke kira yan uwa wanda ba a ga gari ka ba ai kokari yan uwa wallahi wallahi akwai garaba wallahi ba za ka san kayi asara ba sai mutuwa ta zo sai kokari kullum kai lazimi ka sa nan ba ka aika kullum Allah ubangiji ya sa wa ya arziki
Allah da gana Muhammadu bin Babal.
yace Muhammad dan baba yayi mana hadisi Da gana Muhammadu bin Ja'far.
Muhammad dan Ja'far yayi mana hadisi Da gana Ibrahim bin Yusuf.
Ibrahim dan Yusuf yayi mana hadisi Da gana Isma'il bin Ja'far.
Ismail dan Ja'far yayi mana hadisi An ham an kubalu.
yayi da Umar Wa maulan mutalib.
da kuma Abdul Malik Ali An yi mutalali.
shi kuma da Umar Kuna hantali.
an rantsau أن النبي صلى الله عليه وسلم قال yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce
أفلم ما كنت أنا ana wannan shi wannan ne kabbi la ilaha illa Allah to kuje da bakin kwata kwata yace mafi tun abin da nake faɗi da ni da annabawan da suka gabace ni dubu ɗari da dubu ishirin da nawa da dubu hudu ba ɗaya na ɗaya shi ne manzon Allah mafi cin abin da muke faɗi in ci manzon Allah shi da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kaji daga bakin manzon Allah kuma wani hadisi ya ce a faɗin cikin la ilaha illallah mafi cin an bato shi ne da ce la ilaha illallah karatun Qur'ani zikiri tafsiri zikiri ne tahmidi zikiri ne ko takabiri ma zikiri ne zikiroyi suna cewa amma annabi ya ce wanda ya fi su gaba ɗaya shi ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah wani mana misali Najeriya muna da kuɗi ko kuɗin kuma hawa hawa ne akwai naira biyar kuɗi ne akwai naira goma kuɗi ne akwai ishirin ko shi ma kuɗi ne akwai nawa kuma hamsin shi ma kuɗi ne akwai ɗari shi ma kuɗi ne akwai ɗari biyu shi ma kuɗi ne akwai ɗari biyar shi ma kuɗi ne akwai dubu ɗaya kuɗi ne ko sai aka zo aka jera maka a gabanka a matsayin ka na mai hankali ba yaro ba kamar ka ɗauko jinjiri yaro garin ya ga wanda bai yi wayo ba in ka zo ka jeranta mai shi zai dubu wanda ya fi kyau ne shi bai san darajar su ba wanda ya fi kyau zai duba wanda ya faɗe ya zama ya kawata da yamma ya ya kawata a wurin sai dauka haka ne ko ko ka ce mutum ga dubu ɗaya ga biskit ina ne biskit zai dauka inda yana da wayo ya da dubu ɗaya sai sai haka kan biskit ma zai dauko kuma da kamar misalin wato kare ne ya zo dubi ina neman babban abinci ƙarshe haka ya ci sai kafa ya ci sai ya bugi wani tsumba umman nan kuma kuɗi ne ɗaurin kuɗi ne kamar miliyan biyar a ciki ga kuma wani ƙashi rubabe yana wani ya ɗauka ciki in da ya san wannan wannan wannan ƙunshi da in ya ɗauka ya tafi wani sarkin bawa sai ta na gwada ai ba ƙashi ba ta ne guda ma za a kare shi haka ne ku yan uwa ya fi iya ci za ka samu ɗaya da rayin hankali sai aka jira maka wannan kuɗaɗe a gabanka wanne za ka ɗauka a ɗari biyar ba goma ba ishirin ba in ka amfana na kuɗin gaba ɗaya tun daga ɗari biyar zuwa kan ɗari biyu zuwa kan ɗari ɗaya zuwa kan naira hamsin zuwa ishirin zuwa goma zuwa biyar ba su kai dubu ɗayan ba dukan sun ƙare a ɗari takwas da hamsin ne haka ne ko? to turen nan a cikin zikirorin Allah gaba ɗaya shi ne la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ba mu rike suke yi da kyau. Wanda ba a karɓi wazifa ba ɗan uwa a yi ƙoƙari. Ka karɓa. Akwai alkhairi. In kuma kana yawan za ka iya mutu ka yawaita zikirin Allah ne. Yawaita zikiri. Kaka zama mai yawan yawan wasanni ko mai yawan bacci ko mai yawan surutai. Ka ga wani ya zauna zai buɗe waya ya sayi katon dubu biyu ko dubu biyar da ya ta kone har ya kara da zata ta sa wani sai ya awa shida ko awa bakwai bai gaji ba amma ba zai iya yin minti talatin yana zikirin Allah Allah ka raya mu a zikiri Allah ka kashe mu a cikin zikiri jama'a
قال البشير masani ya ce رحمه الله تعالى a suna tabbata gare shi حدثنا مبين مبين ya ce ubangi ya mana hadisi رحمه الله تعالى suna tabbata gare shi حدثنا عبد الله بن النبان abu za ka yi bana ya mana hadisi حدثنا ابو جعفر abu jafar ya mana hadisi اما عمر بن عبد الله shi kuma ya ji daga muhammadu dan abdullah المنادي al-munaji البغدادي al-baghdadi حدثنا ابراهيم بن حجاج yace Ibrahim dan Hadiya ya mana hadisi حدثنا انس بن مالك yace Anas dan Malik ya mana hadisi رضي الله تعالى dan عنه Allah ta'ala ya tabbata a gare shi قال yace قال رسول الله صلى الله عليه yace وسلم manzon Allah tira da ni kuma ta gare shi Allah ya ce نزل علي جبريل عليه السلام yace wannan rayuwa ya sauka a gare ni وهو يتوجد آه، يتوجد آياته آه، يتلو yawa آياته ina karanta min wata aya ta alqur'ani
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات yace Allah ya faɗa maka akwai ranar da zai zo Allah zai canza wannan ƙasa ba wacce ake kai da kasammai din nan ba za a canza sabon ƙasa a canza sabon sama
وبرزوا لله الواحد a wannan rana duka halitta gaba ɗaya da mutane da aljanu da dabbobi da da kowa da kowa za a fito zuwa wurin Allah a tashin kiyama kenan
على النبي صلى الله عليه sai وسلم manzon Allah sai ya ce يجب منه ya jibrilu
كما يقول الله يوم القيامة to wannan rana da kace za a canza sabon hudu kafafai da sammai yaya ne mutane za su kasance a wannan rana in ji manzon Allah قال يا محمد sai jibrilu ce ya ya ya ya ya Muhammad يقولون على يد بالماء za su kasance ne akan wata farar kasa لم يعمل عليها ذنب قد wanda ba a taɓa aikata wurin saɓon Allah ko zunubi akan ta ba da kai
وإذا زفرت زفرت جهنم زفرت a wannan rana za a zo da wutar jahannama
كلا za ta yi wani عذاب irin gundi in ta haifi halitta jahannama za a zo da cikin kiyama wata a rafuka wani wani kuri wasi a yawan ilimi a jikinta akwai guru guda dubu saba'in kowane guru akwai sarƙa dubu saba'in kowane sarƙa mala'iku dubu saba'in suke rike da sarƙar to jahannama in ta hanko taron halitta hatta annabawa hatta manzanni hatta mala'iku kowa da kowa sai ta cewa Allah shi ya halitta wannan halitta ya ce a yi sunki ya ce a bari sun ki bari ita san mutane kamar misali maka misali a zo da saniya irin mai faɗan nan ta yi taron mutane ce kan mutane yana akwai tsayawa to in ce kansu guje كلا عذاب الملائكة بالأرض to a lokacin mala'iku za su haura su su turate da al'arshi ويقول كل ملك يا ربي لا أسألك إلا نفسي kowane mala'ika zai rika cewa ya ubangiji ban tambaya ka kowa akai aka ba abin nan a yau sai dai kaina haka annabi Musa haka annabi Nuhu haka annabi Ibrahim eh qala nafsi ko fa ummati tijiwa da mawlan musa Ibrahim a wannan rana
ويقول الجبال كثير a المنفوش wannan rana zuwa zuwa zama kamar auduga wanda aka cire an gulyan ciki
أنا الجليل sai manzon Allah وما وما الأهل وقال ihim sai ce ya jibril menene al-ihim موجود al-manfus
قال da يعني ya ce da manzon Allah abin da aka nufi da filin mambus
لبوب المندوب shi ne audugan da aka tace aka cire an goye su وتذوب الجبال a wannan rana zuwa kula su dinga narkewa kamar yadda kafin kifiri ke narkewa مما Ran ba ruwa.
مما قامت جهنم saboda tsoron jahannama a wannan rana to jama'a mu ci mu tsaya mu ci karfin la ilaha illallah ba a wannan rana ba da Allah yake ce yau la yanfa'u malu wa la balun yawma yasirru al-mar'u wa ummihi wa sahibatihi li kulli imrin minhum yawma idhin to a ranar ta jahannama za ta yi tana gunji tana wani irin kara halitta ko wani iyo za ta ji faro kan mutane manzon Allah ne kaɗai ne zo ce za ka ta ki hakuri ta ce ya Muhammadu kai haramun ne wuri na ja ka ba da wuri ya ce mata ya jahannamu isbi'i kalami sai jahannamu ki kawo kana shi ba wai wannan ne wani ke wani shi da annabi ne wai wannan sai ce wani shi da annabi ne Allah ka tsare mana imani sai ki ji an ce maka ki ji magana shi sai ta koma kuma ta koma kuma tana gwaji shi za a zo a yi misali wanda a wanda ya samu kyakkyawan sakamako Allah ya samu samu ya fara janna wanda kuma ya samu abin da ba haka ba shi kuma ya huta Allah ya kiyaye يا محمد eh haka cewa ya ya Rasulullah
من جاءوا بجهنم يوم القيامة ayyuhu bi jahannama yawmal qiyama za a zo da jahannama ran tashin kiyama وهي وهي كلف الزفر كلف الرجع tana wani wato tana wani irin kunci tana sabarkaka tana wani irin kara
ألا تبعون ألف ملك a tare da ita akwai mala'iku guda dubu saba'in آتتين بلا بزمانها suna rike da ragamanta أتتوكه har a zo a tsaye ta a filin ciyawa بين يدي الله عز a وجل gaban Allah mai girma da buwa فيقول لها sai Allah sai ya ce wa jahannama يا kuma جهل an sa ta ne mutu ba Allah zai ce wa jahannama ya ke jahannama تكلمي yi magana mana وتقول sai ta ce لا إله إلا الله Muhammadu Rasulullah to in ka yi zikiri a nan duniya ka ji jahannama ma za ka yi zikiri a lahira to kai wa wani ina ne a ce da kai zikiri ba ce kamar
وإذتك ta ce ya ubangiji na rantse da buwayarsa وإذتك na rantse da girman sunanka
لا نتلقن لك يهود لا تلقن اليوم جماعة لنا ولا تلقى man akalar yahu جماعة da an tajimna al-yawma mimman akala ne yawwa yau zan yi azaba wa wanda yake cin arzikinka وأبدا بينك amma kuma ya zama yana bauta ma wani
لا يجاوزني إلا من عنده جواد to a ji amana لا يجاوزني إلا من wanda wani jawar جواد yau ba wanda zai tsallake ya wuce zuwa aljumala ta wani ikin kuma illa ne da wajiba ba wanda ya zama na dole sai ya- sai ya tsallaka jahannam
على النبي Allah ba ya tsallaka jahannam ce da yawa mai tsallaka ne sai wanda yake da visa an san visa za a je aikin haji alhazai ba ana musu faso ba faso din ba ana zuwa abin da suka zuwa rediyo ko eh yan ba su na saudiya ko a je su buga stamping na na na visa ko sun ba ka yi zuwa bila a kan yana haka ne ko to ita ma jahannama ta ce sai wanda yake da visa Allah ka ba mu wannan visa ya ba mu rike kyau ne za ku ji visa daga bakin manzon Allah على النبي na'am على النبي daga bakin Jibril da sai manzon Allah ya ce wa Jibril يا جبريل ya ga Jibril وما الجواد يوم القيامة menene visa ta shiga aljanna ran tashin kiyama sallah ne ko zakka ko haji ko wani ibada za mu ji daga bakin daga bakin Jibril أنا أبشر يا محمد sai ya ce kai farin ciki ya Rasulullah فإن أمتك يوم القيامة al'ummar ka ranar tashin kiyama gaba ɗaya suna da bisa ku ce alhamdulillah za ku cewa alhamdulillah za ku cewa alhamdulillah musamman almajirai shehu tijjani musamman kawarkan gidan maulan mu shehu ibrahim ina aka fito zikiri ina za a je zikiri ne ake yin zikiri ne damuwa ku a sufi ibrahim ko duk ahali da zai za ka same shi kawai shi suke yi da damu a ruwan shi da kai ko ka zage shi ko kar ka zage shi a ruwan shi da kai da ma bai san ka ba shi Allah kawai ya san ko a sufi da ya ji ne wamma الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على ne تطمئن القلوب kowane mutum akwai abin da za ka fi jiran ke ji daɗi ko in ka zo wurin mai neman aure duk hirar da aka nemi ma wuri ba da ka ɗauko hirar ahalin gidan da yake ma wuri ba yana jin gari kawai haka ne ko haka ita ma mace da ka ɗauko hirar ahalin gidan da neman ta ba tana jin gari kawai haka ne ko in ka zo wurin wanda ba lafiya shi ma hirar da yake so lafiya ka zo ka ce ka wani ya yi sannu sannu malam karka damu akwai wanda ya ciwo da ya fana kanin ka gashi kamar ba zai ba amma wallahi yanzu kamar da ya ciwo ba ya tashi haka ba da sauki sai dana na gode sannu na gode ina jin daɗin jiran da ke amma kai ba shiga ce kai wani ciwo a hauda sai da ya kawo da kai ba zai kalle gaba saboda ne kana musu kira abu da wasu ke so shi kuma annabi ya ce ne kulli shay'in fasalatu ko kowane abu yana da magogin da ake goge shi. akwai magogin na goge ko akwai magogin gilashi akwai magogin gini kowane abu da magogin sa amma magogin zuciya ne ne ne la ilaha illallah la ilaha illallah. yayin da aka shiga cikin zikiri ma da sai ka ringa ji kana duniya ne kana rayuwa ne kana sama ne kana ƙasa ne kana jin wani iri kawai ma da sai da shi daga kanin kawai Allah ka raya mu a jiki Allah ya kashe mu a jiki to kuɗi magana sai ce wa zala duk al'umman ka suna da wannan visa mu tsaya mu ji yana visa Sai ba.
ألا
Sai ce ma'ana na من شهد أنه لا إله إلا الله فقد استجاب da ya ce ya Muhammad yi dore. Kun wanda yake da wannan kalma Allah la ilaha illallah Allah Allah لا إله إلا الله la ilaha illallah Allah
لا إله إلا الله Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah illallah Allah la ilaha Allah Allah Allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله Allah Allah la ilaha illallah Allah لا إله إلا الله
أول خلق إلا أن يقول متيا مع الله لا إله إلا الله أول خلق إلا أن يكون متيا مع الله لا إله إلا الله حليف غلام للنبي وهيا مع الله لا إله إلا الله أبيت بليل السر تارك فيك الله لا إله إلا الله ذكر الذي قد تاب بدأ وراحة مع الله لا إله إلا الله أسافر في الغرق لي وسيرات الله لا إله إلا الله قيام وتبريك الأذان بمقام الله لا إله إلا الله أنزل درب اللفظ في ذكر وفيه الله لا إله إلا الله وأنزل وسط البدر سرا منزا مع الله لا إله إلا الله محمد سيد الله لا إله إلا الله محمد فتوحة سيد الله
لا
محمد فتوحة إله إلا الله سيد الله لا إله إلا الله وخاتم سلك الرسل أتمام فاتم الله لا إله إلا الله فيه كل الأنبياء فنالهم الله لا إله إلا الله فيه زينة الأبرار وكرم الله لا إله إلا الله رسول الله لولا آدم لم يكن الله لا إله إلا الله رسول الله لولا آدم لم يكن الله لا إله إلا الله ويبقى رسول دائما ومهجم الله لا إله إلا الله فنشأته كالبيئة الحق وهداه الله لا إله إلا الله ذاك أتانا آتما ومكتما الله لا إله إلا الله وآل سبيل المسلم أي محمد لا
الله إله إلا الله وآل سبيل المسلم أي محمد الله لا إله إلا الله فنوه إليه كل شيء وأما مع الله لا إله إلا الله فواجب رب العالمين على محمد الله لا إله إلا الله ورحمته وهو فهيم فأقيم الله لا إله إلا الله بصير نذير ومرسل وقاسم الله لا إله إلا الله جواد كريم فاسق الكتم الإيمان الله لا إله إلا الله وقطع خير ما وزيدة للسبع الله لا إله إلا الله حبيب جلال الأرج فالأول مبلغ الله لا إله إلا الله أبيض يستحمل غضب بوجهه ولا لا إله إلا الله جبريل لديه الزعل إذ كان بظلم الله لا إله إلا الله قلوب جميع خلقه أعيا بأموره الله لا إله إلا الله وألفهم أحياء فذكر علم علم
نور الخيرات فيه أعمال صالحة الله نور الخيرات فيه أعمال صالحة الله نور الخيرات فيه أعمال صالحة الله فأعمل كل الشوق بالشيء كالسماء الله فأعمل كل الشوق بالشيء كالسماء الله عليه صلاة الله ثم سلامه الله على آل وصحبه الكرام منا مع الله فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي الله فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي الله فلا حبيب الله من غير ما ومع الله حرأتي وطاعتي تركت لنجري الله صلاة وهلا الجو فالجد ليلة مع الله فقام تركيك احتياج نبي الله فقدر ما قرأت فهان قهر مع الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله Allah ya raya mu da wannan karma. Allah ya kashe mu da wannan karma. Allah ya tashe mu da wannan karma. Alfarman shugaban mu Allah Muhammad. Alfarman maulan mu Shehu Fita. Alfarman maulan mu sahibul waqt. Maulan Shehu Ibrahim. Jama'a kun ji wannan kalma shi ne bisan shiga aljanna kuma ne ya samu wannan kalma to zai ƙetare gadan jahannama zuwa cikin aljanna gidan manzon Allah gidan masoyar manzon Allah za mu ajiye alfahari sai kuma yawa ku jama'a mun ji fayar wannan rikici mun ji fayar la ilaha illallah muna kira wanda ba a karɓi wazifa ba ka yi ƙoƙari kafin lokaci ya kwace kafin a je lokacin da ke tari isko ko ba Allah ka sa mu rayu a ciki Allah ka sa mu shiga a ciki Allah ta barka wa ta'ala fara wannan karatu zuwa yau abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kurakurai kuma Allah ya yafe mana abinda muka yi umarni Allah ya fiye mu da aikatawa na kuskure ko wani abubuwan yi Allah san mu da bari a sallah da yake zuwa Allah ya sa mu gaita lafiya Allah ya sa mu gama lafiya akwai masu fita mu kuma wanda Allah wanda ya kawo sun rubutu amma wanda ya haƙuri a karanto sunayen da rubuta kawo sun cewa an kawo a kafin nan mun saba muna yin hajjara kullum cikin sarki a nan kama gabatanmu da kwanan so koma ga Allah farko mai jan baki da malam bada mere Allah ya gafarta mu Allah ya san mata Allah ya gafarta mu da kuma shan malam sayan abusai kuma alhaji Muhammadu ba hausa da kuma Muhammadu Sadogo da kuma malam dawo ma'aikin maman Khalidu sai kuma Muhammadu Bashar sai baba na mai ɗaukar hoto sai kuma muallim ɗana Sheikh Musa Imam sai kuma uwar gidan shehi da tumanmu sai da Hawwa'u akwai hajiya hawa mutumin hajiya uwa matan hajjira su lawal akwai kuma hajiya iyabu akwai ma'anan da yawa ne wata kuma kuma ga Allah kwanan nan wannan hanyar zamu yi ya haɗa da iyayen mu gaba ɗaya da kakannun mu